بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 26 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 29 ga watan tara shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na tara a cikin wannan littafi na kashfu shubuhati fi tauhid wallafar fadilatu sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan unguwar Laji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya kan inda malam ya yi bayani akan cewa mafiya yawan mushirikai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙe su a zamaninsa shirkansu ta fi sauƙi sama da shirkan da mafiya yawan mushirikai suke fadawa a ciki a wannan zamani malam ya ce kuma saboda dalilai guda biyu dalili na farko ya ce shine saboda su mushirikai a wancan zamanin wanda alkur'ani ya sauka ya kafulta su idan sun shiga cikin tsanani da matsatsin rayuwa to suna komawa zuwa ga Allah su manta da duk abin da suke hada Allah da shi duk wata shirka mantawa suke da ita su koma zuwa ga Allah a lokacin tsanani amma mushrikai a wannan zamanin su a wajensu da lokacin tsanani da lokacin daɗi duka ba lokacin kiran Allah bane daga su ba su da wani lokaci da suke kiran Allah shi shi kadai daga duk lokacin su lokaci ne na ko su kira wani tsantsa ko su ko kuma su kira wani tare da Allah wannan kuma shirka ce mai girma abu na biyu malam ya ce shine su waɗancan mushirikan in sun tashi kiran wani waɗanda suke kira su ne bayan Allah nagaltattu tsabtatattu kamar annabawa mala'iku salihai da waliyai na gaskiya da gaskiya ko kuma ababen da ba su saɓon Allah irin bishiyoyi duwatsu da sauransu amma wannan lokacin sai zama mushirikai idan sun tashi kiran wasu koma bayan Allah sai su dinga kiran waɗanda fasikancinsu ya shahara sabon allansu ya shahara suka shahara da yaɗa ɓarna da fasikanci a bayan ƙasa sannan kuma su kira su su haɗa su da Allah su kuma yi iddi'a'in cewa waɗannan su ne makusanta Allah bal su ne ma waɗanda ake bi ta hannunsu don a isa zuwa ga Allah da malam ya ce waɗancan shirkarsu ta fi sauƙi sama da waɗannan Allah ya samu dace to za mu tashi kan shubha ta tara shine inda malam yake cewa idza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a sahi uqula idan ka tabbatar ka fahimci cewa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaƙe su sun fi kyan hankali hankalinsu ya fi zama nagaltacce wa akhaffu shirkan min haula sun fi sauƙin shirka shirkarsu ta fi sauƙi sama da waɗannan fa'alam malam yace to ka sani anna li haula'i shubhatan yuriduna ha ala ma zakarna to su waɗannan ɗin da muka yi bayani akan cewa sun fi tsananin shirka da rashin hankali sama da waɗancan to akwai shubuhan da za su kawo don ta rikita abinda muka ambata ɗin nan wahiyya min a'zami shubuhihim wahiyya min a'zami shubahihim yana daga cikin mafi girman shubuhan kuma da suke ambata fa asghi sam'aka li jawabiha daga ka saurara ka ji shubuhar ka kuma ji amsan da malam zai bayar wahiya annahum yaquluna shubuhar ita ce cewa suke yi innal ladhina nazala fihimul qur'an ai waɗancan mushirikan da alqur'ani ya sauka yake bayani akan shirkan su la yashhaduna alla ilaha illallah ba sa shaida cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah ma'ana ba su yi ikirarin cewa Allah shine abun bautawa ba su yadda da haka ba wa yukazzibuna rasula sallallahu alaihi wasallama suna ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su yarda da annabi Muhammadu ba wa yunkiruna al-ba'tha suna inkarin tashi bayan mutuwa ba su yarda cewa za a yi tashin alkiyama ba wa yukadzibuna al-qur'an suna ƙaryata al-qur'ani ba su yarda cewa al-qur'ani littafi ne sauƙaƙe daga wajen Allah ba wa yaj'alunahu sihran suna cewa ai al-qur'ani sihiri ne ba wai littafi ne daga wajen Allah ba sihiri ne aka tsara wa nahnu nashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mu kuma mun shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma mun shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne wa nusaddiqul qur'an muna gaskata alqur'ani mun yadda alkur'ani littafi ne sauƙaƙe daga wajen Allah wa nu'minu bil ba'thi mun yi imani da tashin alkiyama wa nusalli wa nasum kuma muna yin sallah muna kuma yin azumi fa kaifa taj'alunana misla ulaik me yasa za ku sanya mu mu zama irin waɗancan me yasa za ku haɗa mu da su su waɗannan ba su yadda da cewa Allah ne kaɗai abin bauta ba ba su yadda da annabcin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba su yadda da alkur'ani ba ba su yadda da tashin alkiyama ba mu ko mun yadda da Allah shine kadai abin bauta mun yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun gamsu cewa alkur'ani saukakken littafi ne daga wajen Allah mun kuma yadda cewa za a yi tashin alkiyama yaya za a yi mu zama ɗaya da su to sai su ce ai kuna kafulta musulmai ne wannan ita ce shubhat cewa kuna kafulta musulmai ne mu musulmai ne kuna kafulta mu kuna mai da mu ɗaya da waɗanda ba musulmai ba malam sai ce faljawab amsa ita ce Allah khilafa bainal ulama'i kullihim amsan da zamu ba su ita ce babu saɓani tsakanin malaman musulunci gaba ɗayansu kakabɗinsu annar rajula idha saddaqa rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi shay'in cewa idan mutum ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wani abu wa kazzabahu fi shay'in ya karyata shi a wani abu annahu kafirun lam yadkhul fil islam malaman musulunci ba su yi sabani ba cewa wannan kafiri ne bai cikin musulmai duk wanda ya gaskata annabi a wani gu ya karyata annabi a wani gu to ya karyata dukkanin sakon annabin gaba ɗaya don haka ya fita a musulunci kafiri ne shi wa kazalika hakanan idan amana bil qur'an wa jahada ba'da idan yayi imani da wani bangaren alqur'ani yayi jayayya da wani bangare to ya kafirce ya zama kafiri idan ya ce na gamsu cewa labaran da alkur'ani ya bayar na manzannin baya da annabawan baya da wane ne duka gaskiya ne labaran da ƙur'ani ya zo da shi na tashin alkiyama da zai faru na gamsu za a yi tashin alkiyama duka zai faru amma ni gaskiya ban gamsu cewa akwai wani wutan jahannama ko aljanna ba to wannan kafiri ne shi kadan ya kafirta ko kuma ya ce shi ya gamsu cewa annabi Musa da Haruna da annabi Hudu da Shu'aibu da Salihu dukansu gaskiya ne sun zo kuma annabawan Allah ne amma annabi Shu'aibu nan da ya zo a Qur'ani da annabi Dawuda da annabi Sulemana da annabi Musa da Isa gaskiya su waɗannan bai yarda da su ba to wannan ya zama kafiri wannan kafiri ne ko ya zama ababi na shari'a ya ce ya gamsu cewa Allah shi ya shar'anta a yi sallah amma ayin da ta ce a yi azumin nan gaskiya ba daga wajen Allah ta zo ba to wannan ya kafirta Allah ya samu na fahimta daga in mutum ya gaskata wani bangare na annabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaryata wani bangare to daidai yake da kafiri in ya gaskata wani bangare na alkur'ani yayi jayayya da wani bangare to shi ma kafiri ne kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujuba sala kamar mutum ne ya tabbatar da cewa lallai Allah shi ne kadai abun bauta da gaske ne Allah ne ya ce a bauta masa shi kadai amma wajabcin sallan nan shi bai gamsu da ita ba bai gamsu da cewa Allah ne ya ce ai sallah ba aw aqarra bi tauhidi was sala ko kuma ya ce ya gamsu da tauhidi ya gamsu da sallah wajahada wujubaz zaka ya ce amma batun ba da zakkan nan fa kawai tsarawa akai ba daga wajen Allah ya zo ba aw aqarra bi hadha kullihi ko ya ce duka wannan ya gamsu da shi ayi tauhidi ayi sallah a ba da zakka wajahada sauma amma bai gamsu da cewa azumi daga gun Allah ya zo ba aw aqarra bi hadha kullihi wajahada alhajja ko ya gamsu da wannan duka da tauhidi da sallah da zakka da azumi amma yayi inkarin aikin haji to wannan kafiri ne shi Allah ya sa muna fahimta malam yace walam yanqad unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lil hajj walamma lam yanqad unasun fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj a lokacin da wasu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ki su yi biyayya ma Allah su sallama su zantar da hukuncin Allah akan su je su yi aikin haji anzalallahu fi haqqihim Allah sai ya saukar da aya akan su yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi 'alan nasi hajjul bait Allah ya wajabta ma mutane su je su yi aikin haji a dakin Allah man istata'a ilayhi sabila duk wanda ya samu dama da hanyar isa zuwa ga dakin Ka'aba to wajibi ne akan sai je aikin haji sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirci fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin to ya sani Allah ya wadatu game da talikai duk wanda ya ƙi je aikin haji Allah bai ce duk wanda ya musun aikin haji ba ko duk wanda ya ƙi aikin haji sai ce wa man kafara duk wanda ya kafulce menene kafulcewan shine kin zuwa yayi aikin haji jayayyar yin aikin haji kin yadda cewa aikin hajjin umarni ne daga wajen Allah to duk wanda ya haka to ya sani dama Allah ya wadatu game da talikai din baka je kayi aikin hajji ba ba abin da zai rage Allah din ka je kayi ba abin da zai kare Allah wa man aqarra bi hadha kullihi duk wanda ya gamsu da wannan duka yace ya gamsu da tauhidi da sallah da azumi da zakka da hajji wa jahada al ba'sa amma yace bai gamsu bai yadda da tashin alkiyama ba kafara bil ijma' to wannan ijma'in malamai sun gamsu cewa ya kafirce wa halla damuhu wa maluhu da dukiyarsa da jininsa ya halatta in an zo yaƙi ya halatta a haɗa da shi a kashi in an zo yaƙi ya halatta a ganimance dukiyarsa kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi lallai waɗanda suke kafirce ma Allah da manzanninsa wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi suke nufin suke son su bambanta tsakanin Allah da manzansa da manzanninsa wa yaquluna suna kuma cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din suna cewa waɗannan manzannin Allah da Allah ya saukar mun yi imani da wani ɓangaren su wani ɓangaren kuma mun kafulce musu wa yuriduna an yattakhidu baina zalika sabila suna so su riki wata hanya tsakanin haka Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqa kaga waɗannan to su ne kafirai tsantsa ba su ce duka alƙur'anin ƙarya ne ba ba su ce duka manzannin Allah ƙarya ne ba amma sun yi imani da wani bangare ba su yi imani da wani bangare ba Allah ya ce to waɗannan in kana neman kafirai lamba ɗaya to su ne waɗannan jama'a Allah ya sa muna fahimta shi yasa zaka ga a cikin alkur'ani Allah yana bayani game da annabawa da Allah ya tura wa al'ummominsu Allah ya tura ma al'umma annabi ɗaya amma in al'ummar ta ƙaryata annabin ta karyata wannan manzan Allah sai ya ce al'umma kaza ta karyata manzanni gaba daya saboda sakon da wannan manzan ya zo da shi in har ka karyata to wancan manzan shi ma inda shi aka aiko maka da wannan sakon zaka karyata shi sannan sakon da wannan manzan ya zo da shi ka karyata to iri ɗaya ne dai da sakon da wancan manzan ya zo da shi shine a bauta ma Allah shi kadai kar a jingina masa wani abokin tarayya iya bambancin da ake samu a halal da haram to duk abin da kuma duk wanda ya gamsu da tauhidi yadda da tauhidi to halal da haram kuma ba za su masa wahala ba halal da haram ba zai mar wahala ba shi yasa zaka ji Allah yana cewa kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni gaba daya amma sai ce iz qala lahum akuhum nuhun ala tattakun lokacin da annabi Nuhu dan uwansu yace da su ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni a gare ku dan sako ne manzo ne amintacce kaga sai Allah yace sun karyata manzanni amma bai ce dukkan manzannin sun je sun musu wa'azi ba sai yace dan uwansu annabi Nuhu shi ya musu wa'azi kazzabat adun lil mursalin adawa sun karyata manzanni sai ce iz qala lahum akuhum hud kazzabat samudul mursalin hakanan samudawa sai ce iz qala lahum aquhum salihun ala tattaqun kazzabat kazzabat kazzabat qaumul lutin lil mursalin mutanen annabi lutu sun kade ta manzanni iz qala lahum aquhum lutun ala tattaqun kazzaba ashabul aikatil mursalin iz qala lahum shu'aib ala tattaqun kaga dukkan su sai Allah ya ce sun karyata manzanni amma dan uwansu wane shi ne aka aika musu zuwa gare su amma tun da sun karyata shi to daidai yake da sun karyata sauran manzannin Allah gaba ɗaya Allah ya sa muna fahimta malam yace fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabihi to in ya zama Allah yayi bayani a fili a cikin littafinsa anna man amana bi ba'd wa kafara bi ba'd cewa duk wanda ya imani da wani sashi na littattafan Allah da manzannin Allah da dokokin Allah ya kafulce ma wani bangare fa huwal kafiru haqqan cewa wannan fa shine cikakken kafiri tsantsa zalat hadhihi shubha to wannan shubhan za ta gushe wa hiya allati zakara wa hadhihi allati zakaraha ba'd al ahissa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina malam yake cewa wannan shubhar ita ce shubuhar da wani daga cikin al'ahisa'u wani daga cikin wato manya-manyan malamai a wannan ɓangare nasu ya rubuta a cikin littafinsa da ya aiko zuwa gare mu ya sanya wannan shubuhar a ciki cewa ai su musulmai ne kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alƙur'ani ya kafulta su su waɗannan ɗin ba musulmai ba ne daga su kuma su musulmai ne to daga malam ya ba su wannan amsa sai ce wa yuqalu wa yuqalu aidan amsa ta biyu ita ce idza kunta tuqirru idan ka kasance kana tabbatarwa ka gamsu ka yadda anna man saddaqa ar-rasula fi kulli shay duk wanda ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dukkan komai wa jahada wujubas sala sannan yayi jayayya yayi jihadin wajabcin sallah yace bai yadda da wajibcin sallah ba amma kuma ya yadda da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo da shi a dukkan komai fa huwa kafiru halalud dami wal mali bil ijma' cewa wannan din kafiri ne shi kuma wato jininsa ya halatta jininsa ya halatta kuma dukiyarsa ta halatta wa kadhalika idza aqarra bi kulli shay'in illa al-ba'th hakanan idan ya gamsu ya yadda da komai sai dai banda tashin alkiyama shi ma ya zama jininsa ya halatta dukiyarsa ta halatta wa kadhalika law jahada wujuba sawmi ramadan idan yayi jayayya wajibcin azumin ramadan wa saddaqa bidhalika kullihi ya gamsu da dukkan sauran abubuwa la yajhadu hadha wala takhtalifu almadhahibu fihi ba wanda yake jayayya akan wannan babu kuma mazhaban da ta saba akan wannan cewa shi kafiri ne wa qad nataqa bihi alqur'anu kama qaddamna alqur'ani kuma yayi bayani akan haka kamar yadda muka wato ainihin yi bayani fa ma'alumun to anan ne zaka fahimci cewa annat tauhida cewa tauhidi huwa a'zamu faridatin ja'a bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wato mafi girman farilla da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ja a bihar nabi sallallahu alaihi sallama wa huwa a azamu minas sala tauhidi girmansa ya fi girman sallah ya fi sallah girma wazzakati wa saumi wal hajj ya fi azumi ya fi zakka ya fi aikin hajji girma ko da ka yi waɗannan abubuwan duka in ka ɓata tauhidinka to ya zama aikin How to record a song with your phone.
don haka Open the yake app.
fa kaifa idza ja'ada al-insanu shay'an min hadhihi al-umuri kafara walau amila bi kulli ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama to yaya kenan idan mutum yayi musun ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sallah azumi zakka hajji in yayi musun ɗaya daga cikin su ya kafulta koda kuwa yayi aiki da dukkan sauran abin da annabi ya zo da shi to yaya kenan wa idza jahada tauhida allazi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur to ta yaya kuma zaka ce in yayi jayayya da tauhidi wanda kuma shine addinin manzanni gaba ɗaya kuma kace bai kafulta ba wato malam yana cewa ne in ka gamsu cewa tauhidi shine abin da yake mafi girma cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma ya fi sallah girma ya fi azumi ya fi zaka ya fi hajji ya fi komai girma to sai aka ce duk wanda ya aiki da duk abin da annabi ya zo da shi amma ya yi musun sallah to ya kafirta ko ya yi musun azumi ko ya yi musun zakka ko hajji ya zama kafiri to ina kuma ga wanda ya yi aiki da komai ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi hajji ya yi karatun ƙwar'ani amma kuma ya yi musun tauhidi wannan ba shi ya fi cancanta ya zama kafiri ba wannan shi ya fi cancanta ya zama kafiri subhanallah malam ya ce tsarki ya tabbata ga Allah ma a ajaba hadal jahal me ya kai mamakin wannan jahilcin a ce ka gamsu cewa duk wanda baya sallah ya yi musun sallah da azumi da zakka da hajji kafiri ne amma wanda ya musun tauhidi kuma shi musulmi ne ba kafiri ba subhanallah ma a ajaba hadal jahal wa yuqalu aidan malam yace sannan kuma amsa ta uku da zaka bashi ita ce haula'i ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qatalu bani hanifa ganin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yaƙi wasu da ake kiransu da banu hanifa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yaƙe su malam ya ce wa wa qad aslamu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama tare da cewa sun musulunta tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma suna shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne wa yu'adhdhinuna suna kiran sallah wa yusalluna kuma suna yin sallah din amma yaya yaya sahabban annabi suka yake su kenan kana so ka ce sahabban annabi sun yaki musulmai kenan sai yace fa in qala in yace da kai innahum yaquluna ai su suna cewa inna musailama ta nabiyyu su waɗannan mutanen cewa suke ai musailama annabi ne kulna sai mu ce da shi haza huwal maqlub ai mu wannan dama shine abin da muke nema idza kana marrafa a rajulan ila rutbatan nabiyyi kafar idan ya zama cewa duk wanda ya daga wani ya kai shi zuwa ga darajan da matsayin annabta ya zama kafiri ya kafulta wa halla maluhu wa damuhu da jininsa da dukiyarsa sun halatta wa lam tanfa'ahu shahadatani shahadarsa da yayi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba za su amfanar da shi ba tunda ai su banu hanifa sun gamsu tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yadda cewa sun yi musulunta amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka koma suka mara ma musailamatul kazzabi baya musailamatul kazzabi suka mara masa baya cewa sun goya masa baya cewa shi din manzon Allah ne shi ma shi ma annabin Allah ne yadda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka Allah ya aiko shi kaga wannan ai kafirci tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gam ya tabbatar mana cewa babu wani annabi bayansa Allah kuma ya tabbatar mana da haka ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a wata kira wa khatimun nabiyyin wa khatiman nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamakon annabawa daga shi babu wani annabi ba wani manzo da za a sake masa wahayi bayansa har zuwa tashin alkiyama ya rufe kofar to in ya zama duk wanda ya ce ya nuna wani ya ce wannan annabi ne shi ko da ya ce la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ko da yana sallah ya zama kafiri to fa kaifa biman rafa'a shamsani aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyyan fi rutubati jabbari samawati wal ard malam yake cewa to ina kuma ga wanda ya daga darajar shamsan kamar yadda aka tambayi a muhammadu bin ibrahim aka ce da shi me za ka ce game da waɗannan wanda ake kiransu da shamsan da yusuf da kuma taj yake cewa yusuf wa shamsani wa taj asma'u unasin kafaratun bawagit sunayen wasu mutane ne kafirai ɗagutu waɗanda ake bauta musu to in ya zama wanda ya ɗaga darajar wani ya ce darajarsa ɗaya take da darajar annabi shi ma annabi ne ya kafurta to ina ga wanda ya ɗaga darajar shamsan da yusuf da taj ko wani sahabi ko wani annabi ya kai su zuwa ga matsayin allah da ya kagi halittar samai da kasai jama'a muna fahimta yanzu da matsayin Allah da matsayin annabta wanne ne a sama matsayin allantaka ita ce a sama to in ya zama duk wanda ya daga wani ya kai shi matsayi cewa wane ya gamsu cewa musailamatul kazzab annabi ne ya zama kafiri to ina kuma ga wanda ya gamsu cewa ana bauta ma wani tare da Allah wannan ba shi ya cancanta ya zama kafiri ba ina ga wanda ya gamsu ya yadda cewa akwai wani wanda yake iya kaiwa matsayin da shi ma zai cancanci a yi masa sujjada ko a yi masa sallah ko a yi masa tasbihi ko a yi wani aikin ibada mashi a masa yanka ko wani abu makamancin haka kaga wannan shine wanda ya fi cancanta da ya zama mai shine wanda ya fi cancanta ya zama kafiri malam yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma a'zama sha'anahu me yayi girman wannan sha'anin kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun kamar haka ne Allah yake sanya rufi akan zukatan waɗanda ba su da sani zukatan waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san Allah madaukakin sarki ba wa yuqalu aidan malan yace kuma zaka iya ce da su alladhina harraqahum ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu bin nar wadanda ali ibn abi talib ya kona su da wuta kulluhum yad'un al-islam dukkan su suna iddiayin musulunci wa hum min ashabi ali radiyallahu anhu suna kuma ma daga cikin mutanen sayyidina ali a karan farko wa ta'allamul ilma min as-sahaba sun koyi ilimi daga wajen sahabbai walakin i'taqadu fi ali mithl al-i'tiqadi fi yusuf wa shamsan wa amsalihima sai dai waɗannan mutanen sun yi i'tiqadi game da ali sun yi i'tiqadin irin abinda waɗancan mutanen yusuf da shamsan suka yi itikadi cewa su ɗin ma Allah ne to haka nan suka yi itikadin cewa aliyun ma menene Allah ne waɗannan da suka bauɗe suka yi itikadin cewa sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ne malan su ne asalin waɗanda suke iyayen 'yan shi'a a wannan zamanin su ne asalin shi'a yadda shi'a ta faro asali kenan su ne wanda suka bauɗe suka yi itikadin cewa aliyu allah ne har sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya fusata da su ya kona su sai ka ce a to ai tabbacin ba cewa shi din allah ne saboda ai ba mai azaba da wuta in ba allah ba haka asalin yadda shi'a ta samu asali kenan asalin yadda ta samu asali kenan shine daga itikadin cewa sayyiduna ali Allah ne aqidar ahlus sunna kuma shine sayyiduna ali sahabi ne mai daraja sahabi ne mai matsayi duk wanda ya soki ali ya kafulta duk wanda ya soke shi ya kafulta qad'an ya fita a musulunci saboda me Allah ya ce ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ali radiyallahu anhu yana son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa masu na san shi kaga wanda ya soke shi ai ya karyata waɗannan nasoshin nan wanda ya karyata waɗannan nasoshin kuma ya fada cin wannan abin da muka ji ya gaskata wani bangare na Qur'ani ya kafulta wani bangare da haka ya zama kafiri ya kafulta to haka nan kuma wanda ya wuce gona da iri kan Ali yayi itikadin cewa Ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ne shi ma kafiri ne ya kafulta kaga hatta kai ga sai da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya kona waɗannan mutanen saboda me saboda sun yi itikadin cewa shi Allah ne tare da cewa sun koyi ilimi a wajensa sun koyi ilimi a wajen sahabbai amma wannan bisa ya bar su ba fa kaifa ajma'u sahabat fa kaifa ajma'u ajma'a sahabatu ala qatlihim wa kufrihim me ya, ya aka yi sahabbai suka yi ijma'in cewa a kashe su kuma sun kafulta bayan cewa su ɗin ɗaliban sahabbai ne a tazunnuna anna sahabata yukaffiruna almuslimin to kuna so ku ce mana wai sahabbai suna kafulta musulmai ne a tazunnuna anna al-i'tiqada fi tajin wa amsalihi la yadur ko kuna so ku ce itiqadi game da wannan mutumin da ake kira shi da taj da makamantansa waɗanda ake haɗa su da Allah wajen bauta ana bauta musu tare da Allah cikin shehunnai da waliyai da annabawa da manzanni wannan ba matsala ba ne da fi ali bin abi talib yukaffir amma itikadin haka game da sayyidina ali shike kafirta mutum amma in an yi wannan itikadin game da wasu ba matsala in an yi itikadin game da sayyidina ali shike kafirta mutum wannan yasa sahabbai suka gamsu cewa waɗannan kafirai ne kuma har suka kashe su kaga dai dumi hankali ba zai ba da wannan amsar ba ba zai gamsu da haka ba saboda haka wannan itikadin game da kowane ne shi kafirci ne duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah ba tare da Allah to ya zama kafiri ya kafulta malam yace wa yuqalu aidan kuma zaka iya cewa بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب wa misra fi zamani banil abbas ƙabilar banu ubaid waɗanda suka mallaki maghrib da kuma misra a zamanin daular abbasiyya kulluhum yashhaduna Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dukansu suna da kalman shahada sun gamsu cewa la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah wa yad'una al-islam suna ma iddi'a'in cewa su musulmai ne wa yusalluna al-jumu'ata wal jama'a suna sallan juma'a suna sallan jam'i فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه a lokacin da suka bayyana fito na fito da saba ma shari'ar musulunci a wasu abubuwa wanda ba mu ba akan wannan ba mu da irin wannan fahimtar ajma'al ulama'u ala kufrihim wa qitalihim malamai suka yi iti- suka yi ijma'i suka yadda suka gamsu cewa sun kafirta kuma suka gamsu cewa a kashe su suka yadda cewa a kashe su wa anna biladahum biladu harb suka yadda cewa garinsu wato garuruwansu garuruwa ne da ya tabbata ya kamata a je a kashe su wa ghazahumul muslimuna musulmai suka je suka yaƙe su hatta stanqadhu ma bi aidihim min bildanil min baldanil muslimina har ya zama sun kwato abin da ke hannunsu na garuruwan musulmai ashe kenan ba daga faɗi a baki cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ne sai kuma ka tsayu a kai ya zama duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ka yi imani da shi Allah ta'ala ya samu dace akan wannan malam ya bada amsoshi kusan guda tara ne mun karanta guda biyar za mu tsaya akan su insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi akan jawabi na shida abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله